الحمد لله المتفرد بجلاله المتعالي بعظمته وكماله العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور الحمد لله ذي الجبروت والملك والكبرياء ربنا لا رب لنا سواه ولا معبود بحق إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم لقائه وأشهد أن حبيبنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الداعي إلى صراط مستقيم فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه غائبة عباد الله آيات عظيمة في كتاب ربنا نتلوها آلاء الليل وأطراف النهار نرددها بألسنتنا ولكن كثيرا منا قصر في تطبيقها بجوارحه آيات جمعت أسس التربية وأصول التزكية ومعالم الاستقامة في جميع شؤون الحياة آيات لو عملنا بها لاستقامت أحوالنا وصلحت معاملاتنا وزكت نفوسنا وعلت أخلاقنا إنها آيات التطفيف التي تفضح الظلم في المعاملات وتكشف خلل الضمائر وتذكر بيوم تبلى فيه السرائر يقول الباري جل وعلا بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين عباد الله إن هذه الآيات تفيد أنه يحرم التطفيف وأنه من كبائر الذنوب وأنه يجب العدل في المعاملات كلها وأن سبب الظلم ضعف الإيمان بالآخرة عباد الله الويل هو الوعيد الشديد لمن بخس الناس حقوقهم فإذا أخذ استوفى وإذا أعطى أنقص وأخسر وذلك من ظلم النفوس وضعف الإيمان بيوم الحساب عباد الله ليس التطفيف في الكيل والوزن فحسب بل هو في كل حق ينقص وفي كل أمانة تضيع وفي كل واجب يهمل أيها المسلمون إنما إن مما نشاهده في واقعنا ونعايشه بين الفينة والأخرى فشو التطفيف في مجتمعنا الإسلامي الذي أصله العدل والوفاء فإذا اختل هذان الأصلان في مجتمع فليعلم أهله أن الوعيد قد أضلهم وأن العقوبة قريبة منهم وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه والطبراني وصححه الألباني يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا عباد الله فاتقوا الله في أنفسكم وأدوا الحقوق إلى أهلها وتحلوا بالصدق والأمانة فإنها أساس نجاة المجتمع وصلاحه قال الله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون وهذا توبيخ لهم على غفلتهم عن البعث والحساب بحيث امتنعوا عن عن إعطاء أصحاب الحقوق حقوقهم عباد الله إن التطفيف ليس حكرا في المكيل والوزن بل التطفيف يدخل في أمور كثيرة فمن مظاهر التطفيف عباد الله الغش في البيع والشراء التقصير في العمل ما أخذ الأجر كاملا أكل حقوق العمال أو تأخير أجورهم الغش في الامتحانات أو التقويم نقص الحقوق في المعاملات الزوجية أو الاجتماعية التلاعب في المواعيد والالتزامات أقول ما قد سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم godiya da yabo da jinjina su tabbata ga Allah ta'ala mai kowa mai komai wanda da ikonsa da ƙudurarsa ya nuna muna wannan lokaci ina shaida babu abin bautawa da cancanta sai Allah shi kaɗai yake baya da abokin tarayya na shaida haƙiƙa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne manzon Allah ne an aiko shi domin ya isar da saƙo kuma ya isar tsira da amincin Allah su tabbata a gare sa da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo mishi baya da kyautatawa haɗi zuwa tashin alkiyama bayan haka ya ku bayan Allah ine wa kaina wasiya da ku cewa mu ji tsoron Allah domin jin tsoron Allah ita ce wasiyar Allah ga matan farko da matan ƙarshe Allah ta'ala babu wani abu da yake boyuwa gare shi kun babu wani abu da yake hukuwa ga Allah ya ku bayan Allah wasu ayoyi ne masu girma a cikin alkur'ani muna karanta su dare da rana muna karanta su a kowane lokaci muna maimaita su a halussanmu sai dai da yawa daga cikinmu suna takaitawa suna gajiyawa wurin aiki da wa'annan ayoyi ayoyi ne wa'anda sun kumshi asalin duk wata tarbiyya sun kumshi dukkan wani asali na tsalkake zukata ayoyi ne wa'anda suka kumshi istiƙama a cikin dukkan rayuwa ayoyi ne waɗanda da mun yi aiki da su da rayukanmu sun gyaru a cikin mu'amalolinmu na yau da kullum zamantakewa auratayya da sauransu ‘yan uwa masu albarka waɗannan ayoyi su ne ayoyin da ke bayyana zalunci a cikin mu'amala suke bayyana raunin imanin masu raunin imani suke tunatar da mutane cewa akwai ranar da za a tona asirin duk abin da mutum ya ɓoye a cikin zukatan shi. wannan ayoyi su ne faɗar Allah maɗaukakin sarki wailul lil mutaffifin ba da bismillahir rahmanir rahim Allah maɗaukakin sarki ya ce wailun karan azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tauye ma'auni alladhina idza iktalu 'ala an-nasi yastawfun sune wa'anda idan suka auno wurin mutane suna cika mudu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun idan ko za su auna da mudu ko ga sakeli ga mutane suna tauye ma'auni Allah ya ce ala ya zunnu ula'ika shin waɗannan mutane ba za su tabbatar cewa lalle annahum su mab'uthuna za a tayar da su li yawmin azim domin wata rana mai girma yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin inin da mutane za su tsayu gaban ubangijin duniya baki daya ubangijin talikai shine Allah madaukakin sarki ya ku bayun Allah wayannan ayoyi suna fa'idantar da mu cewa haramun ne tauye ma'auni kuma tauye ma'auni yana daga cikin manya-manyan zunubai wannan ayoyi suna bayyana muna cewa wajibi ne mu yi adalci a cikin zamantakewar mu dukkanta kuma cewa lalle tauye ma'auni dalili ne na zalunci dalili ne na raunin imani da ranar tashin alkiyama Allah ya ce wailun karan azaba wannan ba ƙaramin wa'idi ba ne kamar yadda malaman tafsiri irin su jabir aljazairi Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa alwailu wadin fi jahannama wani irin rahi ne da ke cikin jahannama kwaran azaba ya tabbata ga masu tauyewa mutane haƙoƙinsu idan suka amsa suna cikawa amma idan za su ba mutane sai su rage wannan kuma zaluncin rayuwa ne da raunin imani ya koyan wa masu albarka mu sani cewa tauye ma'auni bai tsaya ga mudu ba ko ga sakeli kawai bal tauye ma'auni ya haɗa dukkan wani haƙƙi da ake ragewa a cikin amana da ake tozartarwa a cikin wajibi wanda ya hau bisa kanka amma kake sakako da wannan wajibi ya ku yan uwa masu imani mu sani lalle na daga cikin abin da muke gani na yau da kullum na rayuwar mu ta yau da gobe a yau da kullum akwai watsuwar tauye ma'auni a cikin mujtama na musulmai wanda asalin mujtama na musulmai mujtama'i ne societe ne wanda aka sani mai adalci societe ne wanda aka sani da cika alkawali da cika amana mu sani lalle wannan ababe guda biyu adalci da cika amana da alkawali idan aka rasa su a cikin wata al'umma to lalle babu shakka wannan al'umma azabar Allah za ta lullube su uqubar Allah za ta zo kusa a cikin wannan al'umma hadisi ya inganta a cikin sunan ibn majah da al-imam tabarani a cikin mu'jam in shi al-imam al-albani ya inganta wannan hadisin annabi yace ya ku mutanen makka waɗanda suka yi hijira annabi yace dabi'o'i guda biyar idan aka jarabce ku da su ina roƙon Allah kada kuma iski waɗannan dabi'o'in wannan ya nuna ɗabi'o'i ne da za su zo ƙarshen zamani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfasha ba ta bayyana a cikin wasu al'umma ba har suka kai suna bayyana wannan alfasha alfasha ta bayyana a cikinsu kuma su zo suna bayyana ta annabi ya ce ba a kai wannan lokaci ba face sai alloba ta yadu a cikin wa'annan mutane face sai yunwa ta yadu a cikin wa'annan mutane wanda wannan allobar da wannan yunwa ba a taɓa yin irinta a cikin mutane da suka gabace mu ba babu shakka wannan hadithi manuniya ce da ke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga ubangiji duk lokacin da al'umma wata alfasha ta yadu a cikinsu kuma suka zo suna tutiya da wannan alfashar to Allah ta'ala zai jarabci wannan al'umma da yunwa zai jarabci wannan al'umma da alloba kala-kala wadda iyayensu da kakanninsu ba su santa ba mu ɗau misalin zina ya kai inda yau zaka iske majalis fadodi ana yawo da zina yadda kasan ana yawo da wa'azin ƙasa a shekarun baya ana zaune wata ta huce wanga ya ce ya gama da ita wata ta huce wanga ya ce ai ya gama da ita haka ake yawo da alfasha a cikin al'ummar musulmai hissa Allah ta'ala yake kawo jarabawa ciyo kala kala wanda ba a ma san irin shi ba likitoci su yi ta magani a rasa maganin shi abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ba su tauye mudu ko sakeli ba face sai Allah ya jarabce su da hori a kama su da tsananin yunwa da tsananin rashin abinci a da idan ka ba matakka jikka ko dala ɗari ya ishe ta abinci da kai da ita da ɗiyanka amma sai ya zama saboda wannan rashin cika mudu da ake yi sai Allah ya jarabci al'umma da tauyewa a cikin dukiya dukiya ce wadda mai yawa amma ba ta da albarka wanda za ka diba a wannan zamani kusan an kai irin wannan lokaci da yaro idan zai makaranta wurin boko ko islamiyya sai a dau fb ko kadago a bashi yanzu ko idan ka bashi kadago ko FB sai ya tambaye ka miza ima da ita ba ta isa shi amma a dauri sai ka ba yaro FB yana murna yana jin daɗi yanzu ha yaro zaka ga ka bashi 20 bata iske bata ishe shi recreation ba ka bashi dala 40 wani sai ka bashi 100 sannan ya ci ya koshi to kaga babu shakka wannan barazana ce wadda ya kamata ƴan uwa musulmai mu dawo zuwa ga ubangijinmu Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk lokacin da mutane suka cika ma'auni suka cika sakeli to Allah zai jarabce su da zaluncin shugabanni ku yi ta dibin shugabannin ku maciya amana ne azzalumai ne sun handame kudin ƙasa amma ku ga kunan kuna handame haƙƙin ƴan uwanku annabi ya ce ba ku hana zakkakku ba ta dukiyarku sai an hana ku digo daga sama a hana ruwa saboda kun hana zakka a yi ta addu'a Allah ya ƙi karɓawa saboda kun hana zakaku annabi ya ce wa laulal baha'imu ba dan da dabbobi ba lam yumtaru da ba a yi musu ruwan sama ba tausayi ne na Allah ta'ala yake muna ruwan sama ya koyan wa masu imani mu ji tsoron Allah a cikin rayukanmu mu ba da haƙoƙin da suka rataya a kan kawunanmu mu ɗabi'antu da gaskiya da amana domin shi ne ginshikin tsira a cikin kowace al'umma kuma shi ne gyara ga kowace al'umma Allah ta'ala ya ce ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun shin wa'annan mutane ba za su tabbatar da cewa za a tayar da su ba wannan taubihi ne kamar kwatsarwa ce Allah yake yi ga wa'anda suka gafala game da tashin alkiyama da hisabi suka hana haƙoƙi suna ganin sun danna dukiyar yaran da ke ƙarƙashinsu sai Allah yake cewa shin wai kai ba za ka zaton cewa Allah zai tayar da kai gobe ba li yawmin azim domin wata rana mai girma yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin inin da mutane za su tsayu gaban ubangijin talikai Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa masu albarka mu sani lalle tauye sakeli bai tsaya kawai ga ma'aunin mudu ko kuma sakeli ko kuma awon tc ko abin da ya kama da haka yana shiga a cikin wannan abubuwa da yawa na daga cikin ababen da tauyewa yake shiga a ciki gishi yaudara a cikin saye da sayarwa wanda za ka ga kana da abu wanda yake tsoho ne sai ka sa sabo sama ka sa tsoho ƙasa wannan duka yana daga cikin at-tatfif tauye ma'auni mai irin wannan ya sani shi ma yana daga cikin waɗanda Allah ta'ala ya ce wailun koran azaba ya tabbata lil mutaffifina ga masu tauye ma'auni kai ma kana cikin su fara ce ka hada ta da tsohuwa ko kuma nono ka hada shi da ruwa ko kuma dussa ka hada ta da tsohuwa da sabuwa duka wannan yana daga cikin gishi na saye da sayarwa ko ka ba mutum kuɗi fobiye ko ka yaudari mutum ko abin da ya kama da wannan na daga cikin abin da tauyewa yake shigo a ciki at-taqsiru fil amali takaitawa a cikin aiki tare da ka amshi kuɗin mutum cikakkun aiki cikakken kuɗi ka zo ma'aikaci ne yayi jinga da kai ya ce zai baka kaza ka yi masa aiki na ini ya baka jikka biyu ko ɗari biyar sai ka yi kwancinka sai ka ganshi ka tashi ka yi aiki wannan duka yana daga cikin tauye ma'auni kuma da yawa daga cikin musulmanmu haka suke rayuwa a ba shi kuɗi ya yi aiki sai ya ƙi yin aikin yadda ya kamata aikin da ya kamata a ce mutum guda ya yi shi a cikin awa biyu sai kaga mutum biyar sun haɗu akan shi sun ini wannan duka yana daga cikin tatfif na daga cikin tauye ma'auni 'yan uwa cin haƙƙin ma'aikata ko kuma jinkirtawa wurin biyansu wanda yana daga cikin tauye ma'auni ma'aikaci ne ya yi wata yana yi ma aiki ya wahala ya tashi tun da safe ya je ya ma aiki ba zai sauko ba sai tsakiyar rana ga zahin rana ga kaza ga kaza amma kuma wata ya yi sai kaga an shigar da wata cikin wata sai ka ji wani yana cikin wata na biyu wani yana cikin wata na uku wani yana cikin wata na hudu duka wannan yana daga cikin tauye ma'auni duk wanda ke wannan ya tuna cewa Allah ta'ala yana cewa ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun wai kai ba za ka tuna Allah zai tayar da kai ba li yawmin azim domin wata rana mai girma ita ce ranar da mutane za su tsaye gaban ubangijinsu ranar da za a yi wa kowa hisabi ga tauye wanda yayi na daga cikin tauyewa ‘yan uwa masu albarka tauyewa da sata a cikin imtihani wurin examen ɗalibai sai su yi tirishe wannan duka yana daga cikin tauye ma'auni domin wannan diplom da ka samu baka same shi tsakani da Allah ba tirishe ka yi ka same shi haka shi ma malami wanda zai correction a bahe wasu ‘yan kuɗi ya cika not don ɗalibi ya samu wannan duka yana daga cikin gishi wanda ya ka lalacewa da taɓarɓarewa a cikin al'umma yaro ne wanda bai cancanci ya samu ba sai kai mai filis sai ya samu yanzu sai ya zan wani babban mutum ƙarshe lalacewa zai ta yi ya ta lalata al'umma ana ba da ƙisar wani malami da ya ma wani ɗalibi filis sai ɗalibin ya zama likita yanzu da aka kawo malamin bai da lahiya aka ce wane zo ka mai allura ya ce wane wane aka ce wannan ɗalibin ka ce wala ban yarda aka ce dan me ya ce a ban yarda saboda ya san mugun abin da ya tuttura shi ya ta yi hayyar kawo matsayin to da haka yan uwa masu albarka mu yi ƙoƙari mu zan masu adalci a cikin komai na rayuwarmu na daga cikin tauyewa a cikin ma'auni tauyewa a cikin haƙoƙin mu'amala na zamantakewa aure abin da ya kamata ka ba matarka na haƙƙi ka ƙi bata shi abin da ya kamata ka bata na rayuwa wanda ke isatta ka yi mata mako ka yi mata kwabro na rayuwa ka hana ma rayuwarka rayuwar mata ka shakatawa wannan duka yana daga cikin at-tatfif wanda Allah ta'ala ya ce wailun lil mutaffifin kwaran azaba ya tabbata ga masu tawaye ma'auni me yawan mutanenmu waɗanda ke hana matansu shakatawa da yalwa a cikin rayuwar zamantakewa ta aure sai ka ga mace ta hijin daɗi lokacin da tana zawarci ko kuma tana gidansu amma da inda ya aure ta babu wani abu da zai iya mata Allah ta'ala ya dacar da mu ƴan uwa masu albarka da daga cikin tauyewa wasa da alƙawali musamman alƙawali na lokaci wanda yawa ya karamta a yanzu malamanmu da jahilanmu musulmanmu da arnanmu wurin wasa da lokaci alƙawali ne za a yi a ce a haɗu ƙarfe tara sai kowa ya zama sai ƙarfe goma sha biyu duka wannan yana daga cikin tauyewa wanda malamai suka yi ƙoƙarin nabbahantar da al'umma a kan shi cewa wailul lil mutaffifin kwaran azaba ya tabbata ga masu tauye ma'auni sannan mu yi ƙoƙari mu cika alƙawullan da muka ɗoka da abin da ka lizimtan ma kanka kai ƙoƙari ka cika shi na daga cikin misalai yan uwa wa'anda na tauyewa a yanzu wanda muke ciki a wannan zamani mu'amala da marayu a yanzu a shekarun dauri idan yaro baban shi ya mutu kannan mahaifin shi da yayun mahaifin shi za su rarraba shi a ce wannan zai ɗauke karatun shi wannan zai ɗauka zana shi wannan zai ɗauka zana shi amma yau da ka mutu za a bar ma matar kaɗiyanta babu wani kananka ko kuma wani wanka wanda zai dinga kulawa da karatun ɗiyanka ko ya kula da cinsu ko ya kula da shansu ko ya kula da suturarsu illa 'yan kaɗan waɗanda su suka yi karamci amma a dauri za ka ga da inda aka mutu to yaro ya cira ta daga gidan mahaifin shi kuma gidan kanin baban shi kuma za a yi mai komi bal za ka iske wani kanin mahaifi yana wa matan shi barazana cewa duk lokacin da wata ta nuna mu wannan yaron ba ni ne uban shi ba wala za ta yi gidansu to ina wannan ɗabi'a take a yanzu yau al'umma kowa ya koma kanshi ya sani da inda ka mutu to la haka ne rayuwar ɗiyanka za su zama da aka kai ƙoƙari ka gina kanka kakin wannan lokaci ya zo ka gina ɗiyanka na daga cikin misalai na tauyewa irin yadda rayuwar ma'aikata yake a yanzu ma'aikaci ne yana aiki ƙarƙashinka to za ka ga ana ɗuɗɗura shi yi ƙoƙari ka yi naka sai ta sata dukiyar mai gidan shi wai shi ya yi nashi to ya za ka yi naka da haramun kuma idan ka yi naka da haramun me za ka ce ma Allah a gobe dukiyarka gaba ɗai ta ginu akan haramun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da misalin wani wanda yake daga hannun shi yana addu'a yana ya Allah ya Allah annabi ya ce ba za a karba mishi ba saboda abincin da yake ci haramun ne abincin shi haramun ne tufafin shi haramun ne bal ya tasa akan haramun to ya za a karba mishi addu'a addu'a shi ba za ta tai ko ina ba haka yan uwa mu yi kokari mu kiyaye tauye ma'auni a cikin komai na daga cikin tauye ma'auni malamai suka ce wasa da sallah ko kuma rashin natsuwa a cikin sallah sallah irin ta koton kurciya yana sallah birin birin dan da ya sallame bai da natsuwa a cikin masallaci amma yana da natsuwa inda ba wurin masallaci ba wannan yana daga cikin mummunan tauyewa wanda ake samu ga musulmai ka iske sallar shi ba ta wuce minti biyu uku an ƙara sallah wai ta yi sauri ne wannan mai ma natsuwa ne a sallah wanda zai minti uku mai natsuwa ne amma zo ka iske wani sallar shi ba ta wuce minti ɗaya an sallame musamman in raka'a biyu ne wannan duka yana daga cikin tauyewa wanda ya kamata mu yi kokari mu gyara Allah ta'ala ya bamu ikon gyarawa wannan shine fassara wannan khutba muna roƙo Allah ta'ala ya bamu ikon gyara ɗabi'un mu da halayen mu Allah ta'ala ya datar da mu duniya da lahira ya zaunar da wannan ƙasa ta mu ta Niger lafiya da sauran ƙasashen musulmai gaba ɗaya duka abin da muke ji ma tsoro ya Allah ka mana maganin shi wanda suka riga mu gidan gaskiya suna musulmai Allah ya ji kansu da rahama mu kuma in ta mu ta Allah ya sa mu cika da imani ya Allah wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah tana buƙatar tallafi daga gare ka ya Allah ka tallafe ta ya Allah ka karfafa mana ya Allah sojojinmu da suke bakin daga Allah ka taimake su ya Allah wanda suka mutu daga cikin su suna musulmai Allah ka karbi shahadar su mu kuma in tamu ta taho ya Allah sa mu cika da imani yan kasuwan mu ya Allah ka karfafe su Allahumma aizal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله